الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
فعل
fa'ala نعم shi ma wannan babin yana ɗaya daga cikin wato filai wanda suke masjidai daga sulasi guda uku ɗan uku ne a ƙara masa harafi guda ɗaya su kuma ɗan hudu za a fa'ala ne yanzu aka tarifin ɗin ainihin kalma ɗin نعم ya koma fa'ala da wakan fa'ala ya koma ɗan hudu kenan to shi ma wannan ya ɗaya daga ciki yanzu wanda za mu ji idan an yi hakan ya ma'anarsa tana canjawa daga asalinsa na fa'ala نعم idan ya kuma fa'ala ɗin ko ba a ba ta canjawa to shi ne za mu ji babin sa shi ne babi na uku kenan a cikin mazidai في تر استعمالها في ثمانية معان ai ai amfani da ita na yawa a cikin tamaniya dai ma'anin wato ma'anoni guda takwas نعم تشارك تشارك أفعال شارك.
تشارك na fa'ala ya أفعال ya yi tarayya da fa'ala في اثنين a منها cikin itinaini a biyu daga cikinta wato a cikin guda takwas din nan akwai ma'anoni guda biyu wanda sun yi tarayya da afala babun babun afala ne sun yi tarayya da ita a cikin babi guda biyu daga ciki irin ma'anonin da muka faɗa a cikin afala to ita ma tana da irin wannan ma'anar idan ka ce fa'ala da نعم eh
وهما التأدية na farko shine na farko a ta'adiyatu shine ta'adiya نعم cewa fi'ili zai ketara daga kan idan lazimi ne shi ya koma yanzu ya dinga yin ta'adda مم.
da mafuli guda ɗaya in kuma da yana ta'adda mafuli ɗaya ya koma biyu مم.
in yana ta'adda da mafuli guda biyu ya koma uku wannan yana ɗaya daga ciki shi ma idan ka ce fa'ala shi ma na irin wannan aikin نعم na misali فقومت زيدا ka ce kawwamtu zaidu na ɗaya da zaidu ko kuma na daidaita zaidu وقعدته ko ka atu ko kana na ce kuma na zauna da shi نعم na tsaye da shi kuma na zauna da shi kaga ai da kama kama zaidun ne kawai نعم ko نعم amma idan ka ce kawwama sai koma kuma yanzu yana ta'adda bayan da can lazimi ne shi نعم haka da ka'ada zai dumi shi ma lazimi ne idan ka ce ka'ada to kuma sai koma yana ta'adda ne sai zama ka'adu ka ga ka'adu zai dumi na Shi- zauna- na zauna da shi sai fa'ilin ya koma mafa'uli kamar dai yauwa kamar yadda muka faɗa a cikin Eh.
wancan ba na'am yauwa
kulli izalati kuma wani izalatu haka nan akwai izalatu gusar da abu
kajar da rab abu da kan wani abu kajar rabtul ba'ira kamar kace jarrabtul wa'ira na cirewa wannan rakumin karzuwa na'am kaga izala ke kaga cire masa
wa qashartul fakiha kuma na bare bawan alfakiya ta kayan marmarin nan
ai azaltu na'am yara ne nan na'am azaltu jiraba zaltu jirabu eh na gusar da jiraba hu burgama jiraba hu abu- j- jaraba hu.
Jaraba hu.
eh karzo sa kai na Wa- gusar da karzo sa wa azaltu kishruhu kuma na na cire bawan sa Na'am.
kayan marmarin na'am
kaga ai an cire an gusar da abin daga barin sa kenan shine alizalatul ijab na'am wa tanfarudu bi sittati tana kadaita kuma da abu guda shida wannan kaga sun yi tarayya da af'ala ne a cikin wannan guda biyu akwai guda shida kuma wanda ita kadai take da wannan ma'anar idan ka ce fa'ala ita kadai ce za ka iya samun wannan ma'anar awwaluha na farkonta at-takathiru fil fi'li yawaitawa a cikin aiki kajawwala aikin ya zama ya yawaita na'am eh kamar kace jawala na'am ya yayyawata na'am
in kace jawala ya yawata ke na'am jawala kuma ya yayyawata ya jini jini jini kaga kai tadifin abin na'am wa tawwafa ko dawofa ya ce cewaya na'am kaga a filin ne dawofa zai don alka'abata na'am zaidu ya ci kewaye ka'aba na'am kaga yau abin akan fi'ili ne abin ya kare نعم أكثر الجولان Eh, ya yawaita ke- kewayo نعم wa dawafa والطوفان kuma ya yawaita kewayo na dawafi wannan yawo wannan kuma
أو في المفؤول ko kuma yakan zo a cikin mafulin ne yau نعم shi abin tasifin yawaitawan abin ba a fi'ili bane kuma yau نعم yau kuma akan mafuli ne ake yi
نعم كغلقت الأبواب tallaka al'abuwa ba نعم ta kulle kofofi نعم
ka gane نعم ta kulle kofofi Na'am.
yau kaga tasifin akan ana magana zancen kofofin ne aka ba aka kulle su إيه
ba wai kofa ɗaya كل ce وجه ba kofa ɗaya ce aikin aka kulla ta aka kulla ta aka kulle ta aka kulle ta نعم don da wannan ne sai ka ce a galla katal abuwa nan kofa ɗaya ce amma aka kulle ta kamar hawa uku na'am na'am amma kace galla kadar hawa ta kulle kofofi wato ta zo ta farko ta kulle ta je ta biyu ta kulle ta je ta hudu ta kulle ta je ta biyar ta kulle Na'am.
kaga aikin ba yawa aikin ne kawai yayi wannan ba a'a shi babu abin da din abin da aka kulle din abin da yawan kulin shine ya ya zama ya yawaita na'am au fil fa'ili ko kuma a fa'ilin ne shi Na'am.
wanda zai aikin a nan ne aka samu tazifin na'am kamar wa natil ibulu wannan mawwata sulhu mawwatat ne na'am
ba ko sauraro kuma mawwata ibnu ba ma mawwata ba sai dai mawwata ibnu na'am
eh daga almautu ba na'am
mawwata ibnu ko ya zama dai mawwata ibnu ko kuma mawwata ibnu ba ma ba wannan na'am wato raƙumin ya mun mutu na'am ka gane ko eh wato kamar raƙuman ne kenan suka mun mutu a wajen fa'ilin kenan Na'am.
kaga ba a fa'ili ba yau ba a fili bane ba kuma a wajen wannan Mafuli bane.
ba wajen mafuli bane eh domin kace ma wata jalibu da kace a wajen aikin ne kaga kaman ka ce raƙuman ne ya mutu ya koma mutuwa ya koma mutuwa ya koma mutuwa raƙumi dai zai mutu a ga sai dai ka ce raƙuman ne kenan suka su ne suka yi yawa na'am raƙuma da yawa sun mutu na'am kaga a fa'ili ne kenan aka samu abin nan na'am aka samu ta ita tafsirin eh amma ba a wajen fi'ili ba ba kuma a wajen wajen dama mafuli.
mafuli ko dama ba a samu mafuli ba a cikin wannan ba kwata kwata a ga raƙuman ne wannan ya mutu wani raƙuman ya kuma mutuwa wani raƙuman ya kuma mutuwa a ga tafsirin a wajen wannan sai ka shi abin ne zai baka ka gane cewa yalla tafsirin a fi'ili ne ko a fa'ili ko a mafulin ne na'am daga cikin ma'anar abin na'am daga faɗan za ka ga cewa abin ba zai iya yiwa a ce a fa'ili ba Eh.
kamar yanzu wannan na'am a gane ba zai iya a ce kawai ai mu wata tule a ce raƙumi ne eh, ta ta mutuwa ita ƙwaya ɗaya raƙumin kuma ta ta mutuwa ta ta mutuwa ta ta mutuwa ita kaɗai ba ai ba zai yi ba inda mutuwa ɗaya ce a raƙumin ne wannan ya mutu ya kuma mutuwa wannan kuma ya mutuwa
wa barakat ko kuma ta durƙusa na'am wa saniha na biyu saruratu shay'in shubha idan shay'in mu wani abu ya kama da wani abu na'am ka qawwasa zaidun kace kawwasa zai zai da yayi duro kaman baka na'am wa hajjarat kaga ai yayi kama da baka ne Hmm.
filin ne yasa shi ya kamanta shi sai ruwa shay'in kenan na'am zamowar wani abu shi ba shan in ya zama ya kama da wani abu kaga ai turan da yi ne ya kama da baka eh yawa kaga ya zama wani abu kenan na'am wa hajjarat tinu ko kuma hajjar ɗin dutse ai yimbu ya dutsanta yau yimbun ne ya zama ya ya ya bushe ya zama kamar dutse yawa kaga filin ne ya nuna cewa ya zama dutse kenan shi abu na'am Mm, ya zama har yayi kama saboda karfin sa yanzu har yayi kama da dutse ai sare shubuhul qawsa har yayi ka- ya zama yayi kama da baka fil a inhina cikin doro da ya yi sai ya zama hakan da ya yi kamar baka ne na'am wal hajaru ya yi kama da a ishmael hajjara kenan Na'am.
ya yi kama da dutse kuma fil iljumi jumudi a cikin sandaran sandara sandara.
Na'am.
ya zama sandararre kamar dutse na'am wa salisuhuma ne na ukun su
nisbatu shay'i ila asli shine kamar abu zuwa asalin aiki na'am dangana kai abu zuwa asalin aikin zuwa asalin fi'ilin ka Na'am.
dangana abu ne zuwa asalin abu fi'ilin kafat sakata zaidan eh kace fasabatu kenan ko
to Eh, fasakatu na'am zaidan wato ma'ana kamar ka ce na fasikantar da zaidu wato na'am ma'ana zaidu kenan na dangana shi zuwa aikin fasikanci da yake na'am yake aikatawa na'am Ka ka dangana shi zuwa aikin da yake aikatawa na Na'am.
fasikanci kaga ne zubata shay ila asal fi'il kenan na'am au kaffartuhu ko kuma kafartu na kafirta shi to na'am dangana shi zuwa ka- aikin- aikin kafirci da yake na'am nasabtuhu ila al-fisqi eh na dan na dangana shi zuwa fasikanci Aw il wal kufri.
ko kuma kafirci
wa rabi'uha na hudu التوجه إلى الشيء fuskanta zuwa abu نعم كشرقته kace nayi wajen gabas ka ta wajen ilil ilil ilil ilil ilil ilil ilil sharqi kenan نعم أو ko قربته kuma garrabtu nayi wajen yamma نعم توجهت توجهت إلى إلى الشرق الشرق أو أو الغرب الغرب.
نعم eh na وهامسها biyar ɗinta
نعم إيتصار حكاية الشيء takaitawan kwaikwayon abu ne كهل muke son ka ce mutum yayi amma sai ka takaita mai wanga ce a misali kamar halala na'am mutum ka ce maimakon ka ce mutum ya ce la ilaha illallah sai ka ce kawai halala na'am to halal na ga ai takaitawa ne na kwaikwayon duk mutumin da ya ce la ilaha illallah sai ka ce halala mm, ya yi tahdidi kenan na'am ko wasa sabba ba ya yi tasbihi wala wanda ya ba tasbihi sai ka ce tasbihi wala ba ya yi talbiya fa ammana ko ya ce amin mm, idza qala la ilaha illa allah idan ya ce la ilaha illallah wa subhanallahi ko ya ce subhanallahi wa ko labbaika ya ce labbaika shine labba kenan na'am wa shi ce ali amin kaga amana kenan wa sadisuha ta shida qabul ash-shay shine karban abu na'am kashafa'atu zaidan kace shafa'atu zaidan na'am ai na karbi ceton zaidan mm, qabiltu ai shafa'a na karbi ceton na'am wa rubbama warada bi ma'ana da aslihi yawa ya kan zo da ma'ana asalinsa
aw bi ma'ana ko tafa'ala kuma ya zo da ma'ana ta fa'ala kuma zo ma'ana asalinsa kamar da muka faɗa ko kuma ya zo da ma'ana ta fa'ala ma na'am eh kawalla kamar walla mm, sai a ce ta walla wa tawalla eh ya ba da baya shi wa ta walla walla da na'am ma'anarsa dai ta walla ne mm, wa fakkara tafakkara wa tafakkara da tafakkara kuma tafakkara na'am kaga duk dai ma'anarsa ɗaya ne wa rubbama aghna na da aslihi yawa ma yakan wada daga barin asalinsa li adami wurudi saboda rashin zuwan asalin ba ma asalin kwata-kwata na'am sai ka kawo shi wannan mazidin na'am sai tsaya matsayin asalin kuma na'am ba ma awon fa'ala mhm, sai ta fa'a sai sai Sai fa'ala fa'alan kawai.
eh shine kawai ka ayyarahu kamar ayyarahu ya aibata shi na'am idza to ab babu wani ayara babu ayara na'am sai ayyara kawai mm, eh wataƙila filin yana nan ya mutu na'am ba amfani da shi Na'am.
a kan alarci akwai filai wanda suke yawan daina amfani da su ma ya sa sun mutu ba ba ma a faɗansu ba na'am amma za ka taɓa ganin su ko a littafi ko a wani ko a kalmance na'am sai zama wani wani wanda ba asalin ba reshen kuma shi aka fi amfani da shi No.
kuma yanzu wannan kaga reshe ne amma asalin fa'alan shi ne a yara Mm, babu ok.
shi ba ba ma a faɗin No.
ba za ka gan shi a littafi ba na'am haka filin ma watakila ya ma akwai shi da ya mutu mm.
eh na ma akwai mace tun filin irin waɗannan wa ajjasul ko mar'ata kuma a jinsul mar'ata na'am wannan ta na tsofar da ita Eh.
ta tsufa kenan na'am balaga ta sunan alayhi na'am ta kai shekara wadda yake madaukakiya na'am eh shi ma ba a jaza kenan eh ba ba ba ba a jaza yin ba na'am eh a akwai a jaza amma wannan yana kawo shi ne a matsayin wancan ne to ji nake shi ma misali ne na wancan eh kamar a yara ko eh
amma akwai a jaza ya gajiya na'am sai dai ko a ce eh ba to ai ba wannan ma'anar bane eh eh to haka ne wannan na a juziya na Eh, tsohuwa ba wannan na tsohuwa.
wancan na gajiya ne eh haka ne haka ne kwarai da gaske Eh.
don kwarai shi ne Ah.
kwarai ba haka ba abin sai ba da mai zuwa na'am wannan wancan filin na a jaza na gajiyawa ne eh haka shi ake amfani da shi na'am daga ya zo kawai wancan za ka yi tare Ah.
wannan kuwa a, na ajuzi na ajuzi ya ce Eh.
ta zama ta zama ajuzi ta zama tsohuwa na'am Mm, alhamdulillah alhamdulillah